بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku lale maraba da sake dawowa cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman da yake amsa tambayoyi da suke da alaka da wannan wata mai albarka a cikin wannan wata na Ramadan da fatan Allah mu da sarki ya karba mana ibadunmu kuma muna muku barka da shan ruwa kamar kullum a yau ma muna tare da malami da yake amsa mana tambayoyi a cikin wannan shiri Dr. Kabir Abubakar Amin Abdul. Daga wasu ala assalamu alaikum. To kamar yadda muka saba za mu koma zuwa ga malam domin mu ji guzirin da malam ya yi mana nawa buɗe bakin wannan azumi namu. Bala tafadda ma.
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka yan uwa masu albarka musamman waɗanda ke biye da mu a wannan shiri na kafar mu ta Albani TV kai da shan Allah. ko ina kuke a fadin duniya ina muku sallama har ila yau da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tare da cewa ina muku fatan an sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya karba mana ibadun da ya sa ku jira daga cikin ibadoji da ake yi a wannan wata na Ramadana akwai abin da muka san da suna zakatul fitr wato zakkan shan ruwa ko kuma a Hausa ana cewa zakkar kono Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Ibn Abbas ya rawaito a cikin hadisin Abu Dawud da isnadi tabbatacce yana cewa faradallahu zakat al-fitr ala as-sa'im wa tu'matan binna wa sadaqatan lis-sa'im wa tu'matan lil masakin na'am Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar kono akan masu azumi sai da masu masu azumin uhratan lis-sa'im ana yin ta ne dan ta tsarkake mai azumi wa is'adan lil fuqara dan kuma a sanya matalakawa su ma su daɗi ma'ana shi mai azumi ba ka rasa shi da ɗan abin da ba a rasa ba na ɗan adam ya ɗan takaita a nan ya gaza a can ya yi sakaci nan ya yi ɗan adanci can ya yi kaza ya yi kwaɓa wasu abubuwa da mutum bai iya guje musu shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana wannan ibada ta zakar da kai wanda za ta zama kamar wato kafara ce da kuma wato augmentation da suke gurbin da mutum ya bari na ababen da ya wasa da su a cikin azuminsa don haka kowane mai gida yana fitar da wannan zakka inda yana da abin da zai ci na yau zai fitar da ita sa'an min tamrin au sha'irin wato mudu guda na dabino ko sha'ir a wuraren da ake amfani da dabino da shaidu ke domin a kasashen mu ko waɗanda mutane za su ba da irin abincin da suke ci a garin su masu cin tuwo masu cin masara shinkafa alkama doya da sauransu za su fitar daga irin abincin su akwai wasu wurare waɗanda malamai sun ba da fatawa akan wuraren da kuma ba a cin abinci haka da aka saba wasu malamai suna ganin za a iya fitar da kimar sa na kuɗi a ba mutane kamar a wasu kasashe da an wayi gari mutane ba sa cin abinci a gida haka ba su da nau'in abinci suna cin abinci ne a wuraren sai da abinci za su sai a ba mutum kimar kuɗin wallahu a'lam wannan zakka ana so lallai duk halin da ake ciki mutum ya fitar da ita kafin ya tafi sallar idi idan bai fitar da ita ba har ya je sallar idi ya dawo ta zama gama garin sadaka za mu ga cewa malamai sun yi fatawoyi da maganganu akan ko ya halasta a fitar kafin rana eh ya halasta a fitar kafin ranar da kwana ɗaya da kwana biyu da mako ɗaya amma mu sani cewa idan an fitar to ba za a bayar ma waɗanda suke beneficiaries ba za a fitar ne a bai wa sa'i ana kwamitin tara zakka kwamitin masallaci kwamitin anguwa waɗanda suka ɗauka wa kansu gaba don tarawa don a tantance me aka samu kuma suwa ya kamata a ba za ka iya fitarwa ka ba su amma idan kana fitar da naka ne ka bayar kai tsaye ka bai wa wani mai bukata ba za ka ba shi ba sai ranar sallah da safe ko kuma ana gobe sallah an ga wata da daddare dan kar ka ba shi kuma ya ce kafin lokacin kuma abin da ake so ya amfani da wannan abinci ranar sallah shi ma ya ji daɗin abincin ya ji daɗin yanayi yana daga cikin son zuciya da kuma ruɗin shaɗan da muke faɗawa shine mutum ya saba shinkafa yake ci a gidansa amma ya tashi da kakono sai je ya auno dawa wannan ba daidai ba wannan shinkafa da kake ci a gidanka ita zaka auna ka bayar wannan alkamar da kake ci ita zaka auna ka bayar wannan lafiyayyen masarar da kake ci eh kasar waje akwai masara ya kasar waje kuwa ita za ka auna ka na'am karka je ka auna eh ko samu bita na'am karka je ka auna wata dawa ko wani wani jangi Oh.
ruwa haka ka ba mutane saboda su ba su da kuɗi wannan Right.
wayo ne wannan hila ce eh ba daidai ba Allah ba ya samu da shi amin mana Allah ya haka yan saka uwa mu taimaka wa kanmu mu yi wa agaji yan uwa mu talakawa mu fadda wannan zakka kuma babu laifi kana iya ka ƙara akan abin da kake da shi za ka fitar wa kanka da iyalanka da duk wanda suke zaune a gidanka suke cin abinci karkashinka da matan aure da 'ya'ya har da mai gadin gidanka da duk wani wanda yake gidan matuƙar musulmi ya za a fita mishi ko da ko bai kai ya azumi ba ma'ana ko da jinjiri ne ko da mara lafiya ne wanda baya azumi duk za a fitar musu ko da wanda ya rasu cikin wata ramadana matuƙar ya ga wani sashi na ramadana to shi ma za a fitar mishi wallahu a'lam Allah ya saka assalamu alheri.
alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah malam wannan tambaya ita ma ta zo akan gaba a cewa ana maganin wanda aka haifa za a fitar mashi da zakka to ina ga cikin da ake jira ko yau ko gobe Eh, to alhamdulillah matuƙar dai har ranar da aka fitar da zakan nan ta kono cikin yana nan a ciki bai zama tsawa na da bai shiga lissafi ba.
na to sai kuma a tambayan da ke biye cewa wadda an saba fitarwa iyayen shi ma'ana da suka rasu to shin yana iya ci gaba da fidda musu shi har bayan rasuwansu To babu wani dalili akan cewa za ta tamma wanda ya rasu.
na'am Wanda ya rasu in dai ba cikin azumin ya rasu ba. Ana na'am ya rasu tun bara ko shekara da ta wuce ko shekara biyu ko wani makamancinsa da shi wannan addu'a za a yi ta masa ko inda hali a yi masa wakafi amma ba za a fita mai da zakka ko ba don ibada ce ta mutanen da suke raye.
na'am Eh, wanda suke raye su ne suke yin ibada wanda suka riga suka mutu fakat afdau ila ma amilu ba za a fita mishi da zakka ba.
Masha Allah. Ah, sai tambaya ta gaba wai shin ah, da wannan zakan konan yana akan waɗanda suke matasa ma da ba su yi aure ba eh kwarai da gaske matasa su ma akwai a kansu idan yana da mahaifi da ke ciyar da shi shi ne ya kamata ya fita masa idan baka da mahaifi kai ah, kana zaman kanka ne na'am ko ba ko kuma mahaifin naka bai da karfin da zai ciyar da kai ya fitar maka Mm, kamar galibin matasa yanzu za ka ga wasu su dama suke ci da kansu kwarai.
ko da suna da iyaye amma dai ah, za ka iya cewa kamar an fitar da su daga gandu Mm, saboda yanayin tattalin arziki na na wannan zamani mm, da yanayin canjin al'adu to shi ma zai fitarwa da kansa na'am, Eh, shi ma musulmi ne kuma yayi azumi kwarai da gaske.
sai ka fitarwa kanka in ma kana da shi sai ka hada ka fitarwa da mahaifin naka da mahaifiyarka Na'am, kamar da dama idan kuɗin ka basu kai ka fitarwa duka ba to za ka fitar da kanka sannan al'aqrab thumma al'aqrab na'am, sai ka fitar da naka sai na mahaifiyarka sai mahaifinka haka dai haka na'am. to wannan yana tambaya akan cewa idan aka zo fitarwa shin duk in an ɗibo ne sai a faɗi sunan mutum don a gane wanda aka fitarwa ko ko yaya eh ana iya yin haka abin da Na'am.
yake so a lissafa na'am Ah, muna da mu mu nawa ne a nan gidan mu Eh.
sha hudu misali ko Na'am.
mu takwas to ana fitarwa ɗaya biyu har zuwa takwas ba dole sai an ayyana wannan kwano na farko baba kwano na biyu mama da sauransu To Allah ya saka da alkhairi. Tambaya na gaba eh, ta gaba yana cewa wane ne ya cancanta a bashi wannan zakka gona?
na'am kamar yadda hadisin ya bayyana da wasu sauran nasoshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wa wa wa wa abin nan wato abin nan ah, farin ciki ko Mm, ga masaki yana sa- eh, eh, miskini talaka mara akwai Na'am, wanda ba shi da hali wanda kuma an san su kwarai.
eh, da an gansa an gane su koda da Allah ya yabe su cewa la yasalu na ilhafan ai an san su la yasalu na nasa ilhafan an san su an san talaka kowane anguwa kowane gari kowane ƙauye an san su waye suke da talauci da bukata Mm, da su ya kamata a baiwa idan kana da wani wanda yake da zumunci da kai to za ka samu lada biyu har da na zumunci na'am, sannan kamar yadda na ambata tun farko ana so ne a tara tukunna na'am, eh, ba ɗaiɗaiwan mutane ne suke bayarwa kamar yadda yanzu al'ada ta koma ba mm, al'ada ta koma haka ne asaf saboda karancin samuwar hukumomi wanda suke kulawa da haka a hukumance kwarai.
amma wannan bai hana ah, duk da babu hukuma ta wakafi ko zakka ko wani kwamiti na gwamnati na zakka ba bai hana a masallacinmu ko a unguwarmu ko a kwamitin da muke rayuwa ko a ƙauyenmu mu yi haɗin kai da liman da da- da dagacin gari ko da mai anguwa ko da shugaban kwamitin masallaci su zauna a fitar da wasu amintattu a ce to jama'a duk wanda ya kawo zakka ko na shiga mu tara Mm, muna so mu tara an taran ya fi auki sannan kuma sai a zo a lissafa da wa a wannan anguwa da wani da wani da wani suna bukata na'am, kowa a ɗiban mishi gwargwadon abin da ya samu ko gwargwadon abin da ya sawwaka ko gwargwadon adadin iyalansa wani lokaci ana iya ma wasu ah, halat irin wannan kamar da gani a wasu wurare idan aka tara abincin sai aka ga yayi yawa yawan yana da yawa sosai sai aka ware wani sashi sai aka siyar aka baiwa mutane abinci sai kuma aka danka musu wasu kuɗaɗe kaga duk wannan ah, tunda manufar shine wato ah, sa musu farin ciki idan idan wata idan ka ba mutum kawai tsuran Wurin ciya hakan.
biyu ta na shinkafa babu kuɗin magi babu kuɗin albasa babu kuɗin manja ko tumatir babu kuɗin itace ya zai dishe da haka ya kamata a dawo da wannan ah, ɗabi'a ta ta- ta- ta taimako keniya a samu yan kwamiti da za a dinga tara su su wannan kuma zai ba mutane dama su su dinga kawowa tun da wuri Kwarai da gaske.
ana tarawa hadisa abu da rayuwar cewa ana tarawa da ke cikin bukari wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi. To wannan tambaya yana nan da alaka da wannan da malam ya gama amsawa cewa idan aka gama tarawa din misali a kwamitancen ko kuma a ɗaya da yawa ana iya fita da shi daga garin da aka fitar da zakkan ko ko dole sai mutanen garin za a baiwa.
Eh, al'aslu shine a tara a baiwa mutanen garin da Na'am.
anguwar Na'am.
ko makusanta da wajen Na'am.
amma idan har sun wadatu ba su da bukata za a fitar da shi daga garin Na'am.
al misali yanzu mutane a cikin irin kwaryar birnin abuja Mm.
irin apo maitama wuse da makamantansu Na'am.
isaraha za a ta neman wanda za a ba ba za a samu Gaskiya fa.
eh wani lokaci za ga irin abinci ma da ake sakawa na buɗe baki a masallaci sai kowa ya watse ba shi waje Subhanallah.
kaga irin wannan mutanen ah, watakila da ire-iren su a wasu wurare na faɗi inda na iya tunawa ne Na'am.
idan suka tara suka kan za su ba sai a fito da shi waɗannan ƙauyuka da ke kewaye da su Mm.
da irin ƙauyuka nan da ke kewaye da Abuja wanda nan Na'am.
akwai talakawa sai a Na'am, kawo musu na'am, na'am.
sai a yi tansiki da wasu 'yan agaji ko wasu mutane na kirki Mm.
ce to za mu tara da kanmu da Allah malam ka san mu nan unguwar mu galibi mutane ne masu wadata Ah, akwai wanda ma kuma bai da wadatan amma an ba shi girman kai ba zai bar shi ya karba ba zai ga an wulakanta shi Na'am.
to sai a ɗauko sai a kawo ma wanda suke bukata Na'am.
daga cikin ƙwarya abuja sai a kawo madalla ko diye-diye ko Mm.
dutsen alhaji Mm.
ko ah, fafe Na'am.
ba ya tsaya cewa nan duka talakawa bane ya Yawa, gudu wani ya Allah.
ga gosu amma na nufin nan dai akwai Na za a Wanda za su samu iya- waɗanda za za su su karɓa, karɓa eh.
kwarai da gaske.
eh, ba kamar Gaskiya ne, waɗanda ba suke kamar can ƙwaryar cikin gari ba.
birni ba, Eh, haka yake ba.
afuwan mutane abuja na rasa irin kwatanta ne Allah ya saka da alheri. Na, to Allah ya saka da alheri. Ah, Jama'a ga tambayoyi masu alaka da wannan suna da ragowa amma lokacin mu ya kawo jiki a wannan shiri namu na yau da haka za mu yi hakuri sai Allah ya kai mu shiri na gaba. Za mu zo mu ji sauran tambayoyin da kuma abubuwan da za su biyo baya. A madadin gidan ah, hukumar gidan talabijin na Albani TV, Kainuwa da Shan Allah da injiniyoyi da suka kawo muku wannan shiri. sai malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi da Dr. Kabir Abubakar Aminu Azgar ni Abu Uwaisa Muhammad Abdulkadir shi ke nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi